بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله يومنا على حبيث شاء تقص غوتن صفر هجرة تدول إيه دليه إلى أربعين دشدة دي دي دي دا ishirin da biyu ga watan August na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu mu na wannan littafi mai albarka littafin tafsiratul anam na Maulana Mushi Ibrahim. Za mu ta shafi na sha shida ne ko sha bakwai ko? ya ce, Wai rahamullahu suhununan, Allah ya ji kan suhununu, haifu ya ƙulu inda yake cewa, Ya laita shi'iriya in hallal mani ya tudi, man zallazi ya ta'ada ba'ada ha kutubi, hal hunna a'ilatun ba'adi ila juhala, la ya ata nuna bi masnunin wala adabi, am limri'in muhtadin la yabtagi badalan biha walau kana mil al'ardi min zahabi. E, sununi ya ce, ya laita shi'ir ya ce, O, na ma dai a ce na yi sani, in hallal mani ya tubi idan mutuwa ta sauka a gare ni, manzan lazi ya ta'ada ba da haku tubi, ko, ko wane ne za a ba littattafai na kuma bayan nan ko su waye za su samu, waye zai samu littattafai na? Ya ce, hal hunna a'ilatun ba'adi ila juhala, shin wa'annan littattafan nawa Allah ne masani, shin za su koma bayana ne ila juhala gurin wasu jahilai? La ya ata nuna wanda ba sa kulawa bi masnunin da wani tsari wala adabi ba kuma su da ladabi ba sa kula da wani tsari na sha'anin kula da littafin da ilimi ko ba su da ladabi shin irin su ne littattafai na za su koma hannunsu am limri'in muhtadin ko ko littattafan nawa za su koma gurin wani mutum muhtadin wanda yake shiryayye la yabtaji badalan biha wanda baya neman masanya daga wannan littattafan baya neman a bashi wani abu madadin littattafan walau min al'arda min zahabi kai ko da za a cika mai kasa da zinare baya bukata zai ga dai littattafan su yake so to Allah ne masani ban sani ba ko hannun wada su fada ko hannun wancan kashin na farko ko ko hannun wannan na biyun Allahu alam mm wallahi darul allamatu shaykh Muhammad a buga sanin shaykh Muhammad kala a wallahi darul allamatu a shaykh Muhammad Pal bin Babal Alawi at-Tijani radiyallahu anhu haifi ya kulu inda yake cewa yace idzal fata mata an urfin wa an kutubin wa kana za walabin fali hafazul kutuba in da'atul kutubu fal ma'rufu yatba'uha wa laysa za waladan wa laysa za ka aba fal malu irsun bi hukmi shar'i ya'tibuhu wa fil haqiqati in tanzur fala aqiba wal ibn in haza ma qad haza ha'izuhu min al ma'ali abuhu haqqan nasaba eh yayi wasu baituka masu tsada eh a Sheikh Muhammad Pal bin Babal Alawi At-Tijjani yace idan fata mata idan mutum ya mutu an urfin ya bar wasu kyakkyawan halaye wa an kutubin kuma ya bar littattafai wa kana za waladin ya zama yana da ƴaƴa ko kuma ya bar ɗa to fal ya hafazul kutuba wasiya da nasiha da nake yi ma ɗan ya kiyaye littattafan nan ya kula da su yace in da asul kutubu idan littattafan nan suka tozarta ya zama yanzu babu littafi fal ma'rufu yatba'uha kyawawan ayyukan uban ma bin su zasu kyawawan ayyuka ma za su bi su ya zama su ma an rasa su walaysa za waladan shi wannan da aka bar magadin littattafai ya bari suka tozarta bai zama sakakken da ba walaysa za ka aban shi kuma wancan uban da ya bar littattafai ba a kula da littattafan bayan ya tafi bai zama uba ba saboda haka a kula da littafi ya ce falmalu ita dukiya irsun ai gado ne da hukumar shari'i a asibuhu ya asibuhu da mutum yake cin gadon sa da hukumar shari'i da hukuncin shari'a wa fil haqiqati amma dai a cikin haqiqan lamari in tanzur idan kai tsokaci fala aqiba shi wannan da ya mutu bai bar magada ba saboda ya bar wa'inda kai littattafan shi ma sun tozarta su kai ne dai suka faffasa kuɗi suka kakkashe ai ba magaji eh yawwa wal ibnu amma shi da in haza ma kada haza ha'izuhu idan ya tarar da abin da ya tarar da shi min al-ma'ali abuhu daga darajojin baban shi ya zama irin darajar ubansa shi dan ya bi bayan uban wajen kiyaye darajarsa uban malami ne dan ma ya ilimi ya gaji littattafan ya kula da ilimin ya tsaya ma Allah ji tsoron Allah ya gaskiya ya tarar da abin da ya tarar da shi min al-ma'ali abuhu daga darajojin ubansa haƙaƙan nasaba to wannan dan ya tabbatar da nasaba da an zo za a ce ai wane ne ka ai malami ai mutumin kirki to ai dan dan wane ne ce Allahu akbar albasa ta halin ruwa kai wannan gida da albarka yake to sai ti kenan amma da aka ce kai wani ka lura da shi wanda ka hango shi eh han wani ne ai dan dan wa kuma dan dan wani kai wani wani araman nan ko ko babban malamin nan ko shi ne to na ga haka eh hakan mana wata ai dan uban ya rufe kuma shi kenan kaza kaza sun kashe gidan to kaga ai an samu matsala kaga ba magada kenan yawwa وقال القاضي محمد عبد الله بن المصطفى العلوي القالي محمد عبد الله بن مصطفى العلوي yana cewa فإدراك المشيخة دون فعل من الأفعال الشيوخ من الأويسي وليس مثل إرث المال حكما يفيد بالانتباء على الشخوص يتي على ذا يا بني الأشياء حرا حلبت وما يميني بالجموس يتي محمد عبد الله بن المصطفى العلوي يتي فإدراك المشيخة رفكر مقام شيهانتا أتي قامتين يا زمن شيخ duna fi'ilin ba tare da yayi aiki ba kawai yana nan zanne shirin shi shehi ne wai mina fa'alu shiyuhi da yayi aiki ba daga cikin irin ayyukan shehunnai ce kai wannan min al-awisi yana daga mawayacin al'amari abu ne da ba zai yiwu ba kai mutum ya zanna shirin kawai ko da ma uban shi shehin ne haya ba gado ake yi ba baka ga abinci ba ma ko ubanka ne dan gwata ka tauna ai karshen wadata kenan ko ai ko abinka ne dan gwata ga abincin an ga maka ai ka tauna amma baka isa ka kalle shi ka ji ka koshi ba wannan kuma sai a aljanna amma dai a duniya ko ubanka waye baka isa ba haka ne a to kuma yayi lamarin Allah kuma kai ka zanne shirin kuna kana jira me kake jira shi ma ba man naka ba jira yayi ba ni ke waye aiki sai ya zama abin da ya zama ko yawa to shine yace walaysat mithla irsil mali hukuman ita ce hanta walaysat bata zamba misla irsil mala kwatankwacin gadon dukiya hukuman a wajen hukuncinta ba irin hukuncin gadon dukiya bane baban mu shehi ne ko malami ne yaro kuma muka gaje shi kun gaji me in kun gaji gonakin da ya bari da gidajen da ya bari da kudaden da ya bari wannan haƙƙin ku ne amma ce an tace kawai da mukamin shi wurin Allah ba kwa gadon shi duk ku bi Allah ku samu eh walaysat hukuman walaysat misl irsil mala hukuman yafidu da ake kwarara shi ake rarraba shi bilin siba'i ala shukusi ake rarraba shi ala shukusi ga su mutane bilin siba'i da rabo kowa a bashi kasan shi ita ce hanta ba haka take ba an gane walaysat misl irsil mali hukuman ita ce hanta walaysat hukuman bata zamba a cikin hukunci misl irsil mali kwatankwacin gadon dukiya ita ba kwatankwacin gadon dukiya bane ba wanda ya fidu ake rarraba shi ake babbada shi ala shukusi ga mutane bilin su ba'i da gwargwadon rabo a ba maza nasu a ba mata nasu ita shanta ba haka take yace to alaza ya bani al-ashiya fitra akan haka ya ku ƴaƴan shehunne gaba daya halabtu wallahi ina muku rantsuwa wa ma yamini bil gamusi kuma wallahi rantsuwa ta ba rantsuwar gangan bace ba rantsuwa bace ta rashin mafita gaskiya na gaya muku in za ku tashi tsaye ku tashi tsaye yace wa ta'allamu fi sigari neman ilimi a lokacin yarinta kan naqashi fil hajar kamar zane ne a jikin dutse in mutum yayi zai zanna da izinin Allah walakin na zalika sai dai hakan kuma la yunafi ta'alluma baya kore neman ilimi liman sara kabiran ga wanda ya zama babba walam ya'lam ilma amma bai nemi ilimi ba to in an girma ba a nemi ilimi ba sai aka ce an ce neman ilimi na rana eh da manyan da ba su yi ba ya tashi ka je ka nemi ilimi an gane yace faqad ila malikun rahimahullah an tambayi imam malik Allah masa rahama mata ya qabahu ta'alluma aka ce wai yaushe ne neman ilimi zai zama mummunan abu zai zama abin da yake bai kamata ba ƙala sai maliku ya ce mata ya hasunul jahalu yayin da jahilci ya zama abu mai kyau sannan mai neman ilimi zai zama abu mara kyau haka gaba ranar kenan ƙala aidan ya faɗa da ya ce inna ta'alluma shi neman ilimi min al-mahadi daga tsumman goyo ne ila Allah da hayya zuwa a saka mutum a kabari fa fi lisan arab ya zo a cikin lisan arab ma nasahu ga abin da yace ƙala abu sakhar al-huzaliyu Abu Sakar al-Huzaliyu yana cewa akwai lokaci ko yace tamannaitu min hubbi ulayyata annana ala ramatin fil bahr laysa lana wafru amma wallazi abka wa da haka wallazi amma tawahaya wallazi amruhu al-amru laqad tarakatni aqbid al-wahsha in ara alifayn minha la yaruuhuma az-zajru idha dhukrat yartahu qalbi li dhikraha كمن تفدى الأسطور بل له القدر تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أطرافها الورق الخضر وسلتك حتى قيل لا يعرف الكلا وزرتك حتى قيل ليس له صبر فيا هبها زدني جوا كل ليلة ويا سلوة الأيام موئدك الحشر أجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقدا ما بيننا سكن الدهر yace tamannaitu na yi guri min hubbi ulayyata saboda soyayyar da nake yi ma wata mata da ake ce ma ulayyata na yi guri annana cewa mu da ni da ita a lara masa mu tabbata akan wani tsibiri ina irin tsibirin nan na tsakiyar ruwa za a ga shi ga ruwa ga ruwa ga wata jazira nan a tsakiya ko yace to na yi gurin a ce da shi da ita suna a wannan tsibirin fil bahar na kogi laysal na wafru babu kowa a gurin ba wani mai dauke musu hankali daga shi sai ita yace amma na'am wallazi abka na rantse da wanda yake sanya kuka wa aga haka yake sawa a yi dariya wallazi amata na rantse da wannan da yake kashewa wa haya yake rayawa wallazi amruhul amru na rantse da wannan wanda lamarin su shine lamari laqad tarakani wallahi ita wannan mata ta bar ni a gabiɗul wahsha ina gurin namun jeji in ara alifaina min haji yayin da naga masoya guda biyu na namun jeji da mata da mijinta la yaru'uhu mazdaru babu wani tsawatarwa da yake tsoratar da su da matar barewa misali da namijin barewa da matar godiya da namijin godiya da matar dabbar dawa da namijin dabbar dawa suna tahiyar su suna hidima su ba ruwan kowa da su yace wallahi saboda san da yake ma wannan matar ya sa duk idan ya ga sai ya ji abin ya burge ina ma shi ma da ulayya ta maka fiti ba wanda zai shiga tsakanin su yace idza zukrat duk yayin da aka ambaci ita wannan mata yartahu kalbi zuciyata tana yin nishadi ta karfashi li zikriha dan ambatanta kaman tafaral usfuru yadda ka san tsuntsu yana karkadewa ballala hulqadaru yayin da ruwan sama ya jika jikin shi to haka zuciya ta ce karfashi idan naji an ambace ta wannan ya iya misali wai irin yadda zuciya ke motsi take nishadi irin kwatan kwatan yadda tsuntsu in ruwa ya jika shi yadda yake karkadewa haka to haka zuciya shi ke rawa ke ke ke ke nishadi idan ana ambatan wannan mata yace to ta kabe di tanda yace wallahi hannuna ta kusanta ta yi baiwa ta jike idza ma lamastuha yayin duk da na shahi wannan mata to hannuna ta kusa ta jike watan butu fi adarati hal warqul khudru watan butu watan butu warqul khudru a kuma ta fitar da warqu ganye a a watan batu alwaraqul khudru wato waraqul khudru ganye wanda yake mai kore kore ya tsara fi a ɗara fi ha a gehen ‘yan yatsuna, wai saboda ni'imar matai, duk yayin da ya taɓa jikinta, sai ya ji hannun shi ta kusa ta kece da laima. Sannan kuma hannun ta kusa ta tsarar da koren ganyayyaki a gehen hannun su fito, saboda ni'imar da ke tattare da jikin matai, in ya taɓa jikinta, hannun ya heye wani taɓa-taɓa haka kamar zai, kamar ruwa ya bagai. Kuma har ma gani yake hannun ya kusa ma jan koren ganye ya tsutsuru. daga gehen hannun saboda ya wannan akwai ƙarya yace wa talfiki eh yace na sadu da ke hatta kila la ya'rifu al-ila har sai da aka ce min wannan bai san rabuwa ba kullun dai yana nan tare da ita wa zurtiki yace na zarce ki hatta kila laysa lahu sabr sai da mutane suka ce ka wannan ba shi da ba su da juriya bai da hakurin rabuwa kullun kana tare yace fa ya hubbuha ya soyayya wannan mata zidni jawan ƙaramin tsananin bakin ciki na soyayyarta kulla lailatin a kowane dare wa ya salwatal ayyani ya san cewa kwanuka mau'idikil hasharu ma take ita ce tashin alkiyama wai a ce ga rana ta zo da zuciyar shi za ta sanke ta daina santa to ya kura na ku waɗanda za ku zo da sancewa in daina santa to alƙawari na da ku shine ma haɗu ranar tashi alkiyama amma ba wata rana cikin ku da ta isa ta zo da ranar da daina san wannan ba kai wannan wannan ya kai matuƙawa yace ajibtu ina mamaki da sa'ayar jahari da kai kawan zamani baini wa baina ha tsakanina da ita ina mamaki falan man ƙara ma bainana yace ai yayin da abin da ke tsakaninmu da ulayyati ya ƙare ya zama komai ya yanke sakanar da haru sai zamani ya shiru wato sai duniyar ta tashi gaba daya yace ina mamakin kai kawan zamani da zai yanke abin da ke tsakanina da ita a ce yau ga wata rana an kwanta an tashi abin da ke tsakanin shi da ulayyati ya ƙare yace ai duk yayin da abin da ke tsakanin shi da Ola yace ya kare to sakanar daharu zamani yayi shiru kawai ya natsu kuma shikenan komai yayi shiru an tashi kenan eh ta kare kenan eh eh da sauran mintuka mu kai wata gaba ko an kai makura to to alhamdulillah sai mu kwana nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم